أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسأل النبيين وعشرة المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya da mu wannan yini mai tarin albarka yinin talata wanda yau wata na sha'aban yana da kwanaki guda goma sha hudu yau hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da gari maka zuwa madina shekara 1400 da ainihin 44 wanda hakan ya yi daidai da yau bakwai kenan ga watan uku miladiyar 2000 23 barka mu da kasancewa cikin wannan masallaci namu na ainihin ya usunna da ke wannan unguwa ta fantani a nan fatar jihar gobe domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke bibiyarsa a wannan masallaci kuma a daidai wannan lokaci kuma a daidai irin wannan idan masu bibiyar wasu manta wannan cikin sautin tauba sura mai nan ba ta tara a jeren gero surorin alkur'ani mai girma daga sama zuwa kanta karatu ya tsaye da mu karshen aya mai nan ba shida, yau za mu tashi aya mai nan ba bakwai a wannan sura insha Allah kafin mu je ga ayoyi da malam zai karanta akwai wani bawan Allah da ya rubuto tambaya gamba da shi ne yake bin liman sallah da aka zo raka a ta biyu liman ya zauna shi kuma sai manta ya meke tsaye sai da ya tahi tsaye sai ga liman a zaune na tafiya sannan kuma shi ma sai ya dawo ya samu liman a zaune to wannan meke wanda ya yi menene hukuncin sallah sa me zai liman ya dauke ma ba wani abu da zai babban direba ya dauke ma amma da kai kadai ne ana jin ka bashi amma hakan da kai tunda jami'i kake bi to liman ya dauke ma wanda insha ba wata matsala ne wannan mai tambaya ta biyu malam menene hukuncin mutumin da kuna waya da shi shi kuma yana rikodin na waya sannan kuma ya je ya kai wani rikodin din da ya wani ku a ji alhalin kai kuma lokacin da yake rikodin baka sani ba babu shakka wannan haye shi ko munafin shi kuma haramun kuma cin amana duka wannan ya kunshi wani babban malami malam abdulrazak ya haifan allah ya kara masa lafiya akwai wani karatu da ya tabbatar da irin wannan cin amana duk wanda za ku yi waya da shi to shi fa zuciyarsa ɗaya da kai da shi kuke wannan magana ko ni ne ko kai ne ko haka yake sai dai ko kamar mu almajirai wani lokacin za a ma waya a ce to za a sa hands free domin tambaya yake to wannan kaga babu wata matsala domin ba mamaki masu son su ji fatawar ma mutum ɗin ba mutum bi bane amma a sa hands free ko a sa rikodin na waya kana yi kuma shi wanda kuke wayan da shi bai sani ba wannan cin amana haramun ne cin amana ne ba wani malami da ya halatta da wannan kuma yau al'umman nan sun riga sun yi nisa a wannan magana wa'an sun mai da hima hanyar cin abinci za su yi waya da wani babban mai kudi ko babban mutum ko wani waye to wayan za a dinga yin wani abu tamkar akwai amana da su sai an gamar kodin din kuma sai a dinga fito da shi a ce na kudi ne masu yarki jiya akwai wani bawan Allah muna tattauna da shi ya ce akwai irin wani rikodin din da wani ya yi na wani ɗaya daga cikin manya ya ce in ba ba shi naira miliyan goma ba zai zabe shi kaga wannan duk abin da aka ba shi kan wannan makatsayin odiyan da ya yi na hira wani do- na hira da wani domin ya fito ya bata shi ko ya bawa yan adawarsa to wannan haramun ne duk abin da ya ci ta wannan hanyar ya ci haram kuma ya ɗa wannan ya ɗa alfasha ne kuma yadda al'umma suka kware a yau in ka ji labari ya game gari cikin sakan biyar to to bala'i ne musiba ce. ba alkhairi ba ne. amma in alkhairi ne sai an daɗe ba a ji shi ba wannan ina al'ummar mazan Allah za su kai da wannan bala'i amma a yanzu nan wani labari ne shari'i ya bayyana to kafin nan kafin karfe taran dare to labarin ya gami duniya gaba ɗaya amma alkhairi nawa za a dasa nawa za a shuka amma ba za a ji su ba wannan iya cikin alamar munafici manna'in lil khairi mu'tadin athim mai hana alkhairi ne kuma dan ta'adda ne ko mai sabon Allah ne kuma a galabiya abin da yake faruwa da irin wannan mutum iya gaggawa ne ko a yadda da shi ko ya samu wani abu da duniya to duk abin da Allah ya tsara a wannan duniyar maktuban ne kabla an yi kulaka abu ne tabbatacce rubutacce tun gaban a halicce ka abin da za ka samu da abin da zai same ka to wannan maktuban ba wani wanda ya sai guje wani rubutu ko ka yi ƙarya ko ka yi ha'inci ko ka yi munafinci ko ka yi rukudin nawai wani kaje ka yaɗa don a yi da kai da baka kuɗi to dama wannan abin allah ya rubuta za ka same shi kuma wanda kake yin hakan don ka ɓata shi kuma allah bai ɓata yi wa zai ɓata ba abin da kake masa bakin ciki don kare samu yin allah ya zai samu zai samu wani haka duniya take mutum zai iya zama munafiki a wannan yanayi da sallarsa da amin zumunsa ba zai amfani da shi kuma ba kuma abin takaici irin yada wannan musibin da wannan bala'in har an su daga cikin dalibai kowanne ake ce musu malamai mutum wani wani kaji ka za ka ban turo maka shi turawar ma bala'i ne domin laifin bullahul jihar bin su'i ne la kawai illa mantoni duk abin da ba alkhairi ba ne jinsa da yaɗa shi allah baya so har sai dai in kai da aka zalunta a kotu ne shari'a ta ci to za ka iya biya ne an mun kaza an mun kaza an mun kaza wannan ba laifi ba ne amma da sigar ba da labari ko majalisi ko majalisa ko daba ka zauna ka dinga yaɗa irin wannan musulmin da bala'i kana cikin fishin Allah kana cikin azabin Allah manzon Allah yayi hadisi sallallahu alaihi wasallam yace yana daga cikin tadewar mutum a duniya da tabka hasara da zai ya bata lahirarsa da duniyar wani wannan hadisi ne mai inganci manzon Allah ya faɗa a gane kai ka yi hasara ka zama taɓaɓɓe tun a duniya ya zamto ka ɓata makomar ga nan ka gyara duniyar wani irin abubuwan da wa'awun suke a yau da sunan siyasa ka yi zama munafiki ka zama mai kasafi ka zama makaryaci ka zama ma'asadi duk kana idan ka gyarawa da duniyarsa kai kuma ta ɗaya ɓangaren kana ɓata lahirarka saboda ka bayan allah abin ba na wasa ba ne mu kiyaye bankunan mu kiyaye hannayen idan ka sake za ka yi wa wani sallah ka yi wa wani azumi kamar da ko kai mai lahira kana gani a dinga biyan sa irin kazafi da ƙaryar da ka masa da ladan ka na sallah na azumi domin manzon Allah ya riga ya bayani duk wanda ka ci mutuncin sa ka bata shi bai yafe ma ba na rantse muku da Allah da sallar ka da azumin sa za a biya shi a gobe kiyama wanda kai abin da ya shi ko ba kai ba shi da kai da shi kun yi nisa iya ta kansa kana ta kanka amma a duniya ka zubar da lahirar ka saboda shi ka ɓata azumin ka ka ɓata sallah ka ɓata zakara ka ɓata komai naka dan saboda wani ya ji daɗi dan saboda ka gina wani duniyar sa so daga mu kiyaye mu kiyaye mu kiyaye abin ba na wasa ba Allah ta'ala ya tsare mana iman Allah ya tsare mana bawa ko musamman a irin wannan zamani manzon Allah ya ce a ayyamul fitan za su zo sami lokacin musamman ɗan amfan sai meki tsaye ce manzala famal makharaj idan wannan fitina ta zo mutum ya waye gari mumini kafin magariba ya zama kafiri mutum ya kai magariba da imaninsa kafin washe gari ya zama kafiri sai usuma da ya ce manzala mai mafita mal makharaj ya rasulullah sai ce fa alaika bil qur'an ina ma wasu shi ka riƙe alƙur'ani bi sukut wa alayka bil qur'an was sukut ka riƙe alƙur'ani kuma kai shi yawan surutu iya jefa mutum cikin bala'i ka kare kanka abin da bai shafe ka ba ba ruwanka da shi inda ka san in kai magana ba za ta yi amfani ba karka ce komai kan wannan kai ta karatun qur'ani kana neman gafaran Allah kana neman abincinka amma in ka sake za ka ɓata lahirarka akan duniyar wani kuma hasara ta kai hasara Allah ta ya tsiri mai kyai alarama da kattaba Allahu ala nabiyul muhajirin لقد تاب الله على النبيين والمهاجرين والأنصار والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم na'am لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة Mm.
من بعد ما كان يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم na'am إنه بهم رؤوف رحيم wannan kuma shine darasinmu na 24 a cikin wannan sura mai albarka suratul tauba Allah ta'ala yake cewa laqad taballahu 'alan nabi tabbas wannan ah, da lam da qaddin dillatul litawkidil kalam domin karfafar magana wannan suna cewa lamul qasr qad kuma litahqiqi wa tawkid domin tabbatar da maganar da kuma ainihin karfafa ta shine laqad taballahu 'alan nabi tabbas haqiqa Allah ta'ala ya yi tuba wa annabi sallallahu alaihi wasallam sannan wani muhajiri sannan Allah ta'ala ya karbi tuban muhajirai mutanen da suka yi hijira daga makka sau koma madina suka bi manzan Allah domin su karfafi addininsa domin su tallafa masa wal ansar sannan Allah ya karbi tuban mutanen madina wanda suka tarbi sahabbai muhajirai domin sun kai musu bakunta kuma sun kai musu babban bako shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ma mutanen Madina Allah ya ce ya karbi tuban su alladhina tabahu fi sa'ati al-usra waɗannan da suka bi manzon Allah a cikin lokaci mafi tsanani min ba'di ma kada yazigu an karanta da yazigu an karanta da tazigu har kusan zukatan waɗansu daga cikin sabon sun kusa su karkata shi ne min ba'adi an kada ya ziwu ƙuluwa fariƙi minu domin tsananin da ya kai tsanani zukatan wa'ansu daga cikin sabon har sun fara rayawar su juyawa manzan Allah baya su dawo gida domin wahala ta yi wahala yunwa da ƙishirwa da rana Allah ce sun mata ba alai wannan yunkurin da suka yi a zuciya ba su ma aiwatar ba shi ma laifi ne kuma Allah ya ce ya yi musu su mata ba alaihim liyatubu ta ba alaihim liyatubu Allah ya karbi tubansu domin su tuba ai liyuqimu ala tawbati su mata ba alaihim Allah ya karbi tubansu innahu bihim ra'ufur rahim Allah game da waɗannan jiragen sahabbai tun daga mutanen Makka da mutanen Madina da wanda suka biyo shi a lokacin wahala da tashin hankali to Allah ta'ala ya ce bihim ra'ufur rahim game da su din Allah ya musu afuwa ya ji kansu Allah ya yafe musu wannan aya tana cikin ayar da take bayyana girman darajar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman al-muhajirun wal ansar musamman muhajirai da mutanen Madina lansarawa domin Allah ya tabbatar ya karɓi tubansu bayan sun yi kuma da ƙarfi ya ce bihim rahufur rahim game da su ɗin Allah mai tausasawa ne ko mai jin ƙai ya tausasa musu kuma ya ji kansu an fahimta in ma sun yi wa Allah ba daidai ba to Allah ya ce ya yi wa man yaghfiru dhunuba illa Allah ba wani wanda yake gafarta zunubi idan ba Allah ba to Allah da aka saba Allah da aka yi wa ba daidai ba to ya ce yaya ne an fahimta kaga wannan akwai turmuza hancin yin shi'a a ƙasa da ainihin faɗar abin da ba zai yi musu daɗi ba domin har yanzu su akwai sahabai da yawa wanda suna da laifi akwai sahabai da yawa da sun yi ridama suna ganin kamar sun bar addinin har sun lissafo an sahabai guda bakwai cewa su ne kaɗai ba su yi ridda ba bayan manzan Allah ya koma ga Allah sun lissafo su a littafin suna nan so daga amma wannan ayar ta zo da maganar cewa su waɗannan jerin ya sahabai muhajirai da mutanen madina to Allah ya karɓi tubansu in ma sun zaɓe shi in ma sun mai ba daidai ba Allah ya yabi kuma dama ba ya jirka ake ne ba ya jir Allah ake ne ba ba gafarar ka ake ne ba gafaran Allah ake ne ba in ma za ka cika duniya kana kai ba gafara ba ka yabe ba kai ka jiyo a banza ne amma shi Allah ya ce ya yabi kuma ya yi afuwa kuma ya rawanta kuma ya yi afuwa an fahimta wannan su ne irin daraja da manzon Allah yake bayyana wa ta sahabbai wa'ansu kuma suka ce taballahu ala adam waɗanda suka tafi cewa kwata-kwata manzon Allah baya bai ma yi ba kuma ba zai yi laifi ba akwai wanda suka tafi akan wannan to su suna gan laqad taballahu ala nabi adam ake ne Allah ya karbi tuban annabi adam lokacin da annabi adam ya sabe shi fatalaqa adam min rabbihi kalimatin fataba alayhi innahu huwa tawwabur rahim sai Allah ya lankana wa annabi adam an su kalmomi domin ya tuba sune qala rabbana zalamna anfusana qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin annabi adam alaihi salam yace rabbana zalamna anfusana wannan shine itirafi kenan ya ubangiji mu hakika min zalunci kanmu ma'ana mun tabbatar mun male mun tabbatar mun saba ma mun saba dokarka wannan ya cin itirafi zuru irin yadda annabawa da yawan su haka suke shi ma annabi annabi Yunus yayi wannan ya ce Allah tabbas na saɗi ka na ma ba daidai ba amma kai ne mai gafara kai ne mai jin wannan shi ne itirafin zuru annabi nuhu ma yayi wannan lokacin da ya ce rabbi inabni min ahli wa inna wa'ataka alhaq wa anta ahkamul hakimin sai ce qala ya nuhu innahu laysa min ahli innahu amalun ghayru salih fala tas'ali ma laysa laka bi'ain inni a'iduka an takuna min aljahilin sai ce qala rabbi ya ubangiji na tuba kuma ba zan ƙara tambaya irin wannan gari ka ba kaga itirafi bi zunub kenan wannan duk salon annabawa ne amma kai kai laifi ma kana yawa Allah girman kai ba kai laifi ba an karanto ma laifinka na ha'inci da munafurci da kazafi amma kai wani kuduro kake wai kai ba kai laifi ba dan wannan ma malami za su cika mana kunne da wannan ba iya hakuri ba cika ma kunne ba zaka je gunda zaka tabbatar da gaskiya ake faɗa an fahimta annabi idan yayi laifi to iya durkusawa Allah ya nuna cewa ya yi ne zalamna an fusana Allah mun zalunci kawunanmu wa illam taghfir lana wa tarhamna ya Allah idan baka mana gafara ba ka ji kanmu lanakunanna minal khasirin babu shakka Allah zamu zama to cikin tababban mutane annabi adamu ne sunku ya yake neman gafarar Allah daga nan kuma Allah ya ce ya gafarta masa to wa an su malaman sun ce laqad taballahu ala nabi annabi adamu ake nufi domin sun ce manzon Allah bai yi ba ko ba zai yi ba an fahimta wa'ansu kuma sun ce a'a manzon Allah ne lokacin da ya bewa wa'ansu daga cikin munafukai uzurin su zauna a gida a lokacin bai san munafircin su ba kuma Allah bai bankada asirin su ba sun zo sun yi rantsuwa sun ce suna so ya ba su uzuri ba su da kaza ba su da kaza suka faɗin uzurinsu sai manzana ce ku je ku zauna wa'ansu ya suke cewa wannan kamar manzan Allah ya yi wa Allah ba daidai ba abin da wa'ansu ke faɗa duk da cewa ba su da yawa daga cikin malamai amma abu magana mafi inganci game da malaman tafsiri laqad taballahu ala nabi shi Allah in ya karɓi tuban ko kai laifi ko baka yi ba zai ce ya karɓi tuban ka ya ma gafara ya bari Allah ta'ala yake cewa innahu bihim rahmanur rahim Allah game da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mai yawan afuwa ne mai jin kai ne mai rangwantawa ne mai rahama Allah ka ji kuma Allah ka yi mana rahama na'am aya ta gaba وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحضت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا يتوبوا na'am إن الله هو التواب الرحيم Allah ya ce wa ala salasati wannan wawu din wawul adaf ne ma'ana laqad taballahu ala nabi wal muhajirin wal ansar wa ala salasati kuma hakika Allah ya karɓi tuban waɗannan mutane guda uku sune akwai Ka'ab bin Malik akwai Mirara bin Rabi'a akwai Hilal bin Umayya waɗannan sune mutane uku da Allah ya nassanta tubansu a Qur'ani kuma duka mutanen Madina duka ansarawa ne an fahimta shi ne Allah ce har su ma waɗannan mutane uku da suka zauna a gida ba tare da guzuri ba suka ƙi fita yaƙi har ka je ta buka ka dawo kuma suka zo suka faɗi gaskiyarsu ba su yi munafirci ba su yi ha'inci ba Allah ya ba da dogara ƙaurace musu a yanke musu daga alaƙa gaba ɗaya aka yi musu ɗan wajen kwana hamsin sannan sai Allah ya sako da wannan ayar wa ala salatin ladina khulifu maza da ka helanta waɗancan mutane uku da aka ƙaurace musu aka dina musu magana to su ma Allah ya sauko da karɓar tubansu Allah ya ce ya karɓi tubansu Allah dina kullifu wanda suka zauna a gida suka yi ibin ka tabuka ko ba wani uzuri hatta idza zaqat alaihimul ardu bima rahabat har lokacin da ƙasa ta yi kunci gare su bima rahabat bima wasi'at duk irin yadda ƙasa ta kai da yalwa da faɗin duniya to ƙasa ta hukunta ta gare su wannan kuma zai nuna ma irin ƙarfin biyayya sahabai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maganganu da yawa a takeice a takeice ya sace mai tsawo wanda imamun nawawi ya kawo ta cikin riyadu sani wajen shafi biyar malaman tafsir duka sun kawo ta ka bin malik lokacin da za a tafi ta buka manzon Allah ya sanar za a tafi duk yaƙi idan za a tafi mazala iya sakayewa in za a yi gabar ce yamma za a yi sai an fita bayan gari ce kuma gabar zan amma ta buka ƙararrai buto shi ta buka za ce domin lokacin akwai rana akwai tsanani akwai wahala mazan Allah ya faɗa masu ga inda za a je aka ce ana ta shiri ana ta shiri ka abin ma dai ce bai taɓa samun lokacin da ya samu wadata a rayuwarsa kamar wani lokacin ba iya da lafiya iya da abin hawa har guda biyu iya da komai amma iya gani aka tafi daga madina bibi masu ala da safai ba har sun tafi kamar ya dawo gida ya gida ya bi su iya zai yi zai yi zai yi da biyi ba har manzan allah ya tafi har ya je tabuka umar dan karɓaɓe ke ce a wannan hanya ta tabuka mun sha wahala har ta kai ta kawo muna zaune mun rasa ruwan da za mu sha har sai mun yanka raƙumi mun feɗe shi ruwan da ya rizabin a cikinsa za mu ɗauka mu sha domin babu ruwan da mu sha a yanka raƙumi domin a ɗau ruwan da ke cikinsa a sha haka umar yake faɗa waɗannan ba su ne sahabbai su ne suka tafi da manzan Allah lokacin tsanani shi ne fi sa'atil usra waɗannan su ne a halin sunna an fahimta amma kai sai a hankali an fahimta a umar ɗan kaɗa ce haka muke sai mu yanka raƙon mu farka cikin sa mu ɗauko ruwan da ya ajiye mu sha domin neman ruwan marasa sai na abubakar ya zo ya ce ya rasulallah kai fa kana alkana da alƙawari da Allah duk abin da ka roƙi Allah wallahi Allah zai bashi manzon Allah muna cikin wani yanayi ka roƙa mana Allah mu samu ruwa sai ya ce a cikin buna zalik kuna son hakan suka ce na'am muna so manzon Allah manzon Allah ya roƙi Allah ya ce Allah ruwa sai ruwan ya sauka ku duk bala'in da ake cikin rashin ruwa a take ruwan yanzu domin ɗan gatan Allah ne bai taɓa tambayar Allah ya ce babu ba sallallahu alaihi wasallam sannan aka yi ruwa suka wadata cikin ruwa suka yi komai da wannan ruwa suka yi gaba suka yi zango sun je dab da tabuka to mazan Allah yana zaune sai ce ma fa'ala bika kun san manzan Allah mutum ne wanda ya iya siyasa zama da mutane don rauninka akwai wanda manzan Allah zai jawo ka ya nuna wa mutane kana da muhimmanci a kunsa manzan Allah rauninka da babunka da tarocinka ba ya sa ya kore ka iya ku duba yadda a wannan wannan sahabi wanda ya zo ya ce wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya yi wani abu na kafara ya kama shi saboda ka ya halaka ya halaka mazala ta juji ka kai kaza kai kaza kai kaza duk ba shi da haƙi mazala yana zaune an kawo zakka ya ce to gari ka ji karama wa mutane ka yi kafara shi kenan sai ce manzo Allah ya ba gidan da yafi bukata irin wannan kamar gidana ba da komai wallahi sai ce daga jirga ci a gidan naka an ba manzon Allah yana da siyasar zama da mutane ya iya zama da al'umma to da ya zauna sai ke cewa ina ina ka abba ina ka abbi ne ban kai shi ba sai wani daga cikin kabilar ba- banu salama sai ce habasahu burdau wa nazara ala aqifaihi ya rasul ai manzon Allah ka san ka dan gayu ne iya can iya wanka iya gugar kaya wannan ne ya hana ni fitowa sai mu'adhu bin jabal ya ce kazzabta wallahi ƙarya kake ma alimna bi da khabi illa qila ya rasul manzon Allah mu sahabbanka ba mu san komai game da Ka'ab bin Malik ba sai alƙai kun ga wannan shine rayuwar ahlus sunna na gaskiya kun ga Ka'ab bin Malik baya amma Mu'az bin Jabal ya bashi kariya ya bashi uzuri amma yanzu ya kake da dan uwanka wajen bashi uzuri da kai za a haɗu a caje shi a mai ƙarya mai ƙarfi burin ke taɗe abin da yake nema ya rasa kuma wai ka buɗe ba cika cika ya ahalin suna ne a ina da suna suna baya zama a dantiti na ahalin suna manzan Allah yana zaune wancan ya ce manzan Allah abin da ya hana zuwa ka'ab yakin nan ai kaza kaza ne wani uzurinsa ne na rayuwarsa iya nema ya ɓata ka'ab a gun manzan Allah sai mu'azu ya ce wallahi ba haka bane manzan Allah ka'ab mutumin kirki ne ba mu san komai tattare da shi ba sai alkhairi haka mu'azu bin jabal ya fada domin ka kare wa dan uwanka mutuncinsa da da ainihin kimarsa ko gaban gidansa ko bayan gidansa wannan shine koyarwar musulunci ba a tattaru da kai ba a dinga yi wa dan uwanka musulmi kasafi ana yada masa ƙarya ana yada masa kasafi da kai kuma a matsayinka na masani cikin addini wannan ba daidai bane wannan haramun ne ba hanyar ahlus sunna bane ba hanyar sahabbai ba daga nan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi shuru da ainihin mu'az bin jabal ya ce manzan Allah aika an mutumin kirki ne akwai je wani abin da ya tsare shi amma ba abin da wanda ya faɗa ba ne ba abin da muka sani da shi illa alkai ka iya nan a zaune a garin madina ya ce wala ya yi kamar zai bi su ya zauna ya yi kamar zai bi su ya ce can sai ji labarin manzan Allah ya juyo zai dawo gida ya ce to sun zuciyata ta fara saƙa min idan mazan Allah ya zo mai zance masa ya za a yi na kubutar da kai na mai zance masa na saƙa wannan na warware na saƙa wannan na warware da ma ƙa'idar mazan Allah idan ya je tafiya ya dawo a masallaci yake zama ya zauna a masallaci raka'a biyu sannan ya ji yaya garin madina yake wanda ya barwa wakilci kamar rikodi ya kaza ya kaza sai ya ji wannan sannan zai shiga gidansa wanda shine shugabanci bilmumin da rahimur rahim tafiya yake yi ba ma bil gidansa ba sai da ya zauna a masallaci sallar raka biyu kowa ya zo ya fadi uzurinsa ka bin mali cewa da ya zo ya fadi uzurinsa manzon Allah ya ce to ka ji Allah ya ma gafara zahirin ka ne mun sani amma ba da ninka Allah ya sani ka ji Allah ya ce ma Allah ya ma gafara ka bin mali ke cewa wallahi da a gaban wani manzon Allah na zauna lokacin da na zo in ji ka abu na mai sallama sai ya amsa sallamar amma tabassama tabassamal maghdabi ya amsa sallamar amma amsuwar sallamar da murmushi murmushi mai fushi manzon Allah ya karbi sallamar Ka'ab bin Malik amma sai Ka'ab ya gane a fuskar manzon Allah da magana an fahimta yace Ka'ab menene yasa baka fita yaki ba yace manzon Allah wallahi da a gaban wani ka na zauna to da na sani da zan fitar kaina domin Allah ya ban kwarewar magana amma tun da kai ne wallahi ba zan makariya ba in ji ka abin mali ya ce idan na makariya yau to gobe Allah zai ma wahayi a tabbatar da ni makari shi su da kamar zan Allah babu abun da ya hana ni fita yanki lafiya ta kalau ina da abin awa ina da abinci ina da lafiya ba abun da ya hana ni fita kawai ban fita bane sai maza Allah ya ce ka faɗa gaskiya ka je ka saurara har sai Allah ya sako hukunci a kanka abinda manzo Allah ya ce yanzu ni ma ba abin da zan iya ce ba sai da Allah aka saba ya Allah aka yi wa laifi ka je ka saurara har Allah ya sako ya za a yi da kai bayan nan akwai Mirara bin Rabi'a shi ma yazo ya faɗa haka akwai Hilal bin Umayya shi ma yazo ya faɗa haka manzo Allah ce ko kun duka ku je ku saurara yadda Allah zai yi daga nan Allah ya ce wa manzon Allah ka ce a daina yi musu magana karo kowa ya kara musu magana ko babansa ko matarsa ko kaninsa ko ɗansa to Allah ya ce kar a yi wawa da magana an mai dangwal gulago ko dangwal gulago na magana har ma ka sani ma na fara zama dangwal a karama kaza aka mai yajin yajin aiki na magana haka aka yi musu aka ɗauke musu magana ko sallama suke ba za a amsa musu sallama ba. ku duba da yadda muhimmancin sallama take a musulunci amma in ka alaice assalamu alaikum wallahi ba mai amsa ba. domin Allah ya ce manzon Allah ya faɗa kuma dole su mai da'a da suka kwana arba'in a haka sai Allah ya aiko ya ce to a ce matansu duk su tafi gidajensu sai ka ya ce manzon Allah saki ne sai ce a Allah ne ya ce kowace matar ku ta tafi gidansu haka matan suka ƙaurace suka tafi gidajensu aka bar su kadai ka'ab ya ce idan na zo ina sallah sai ne ki dan waiwaya na ga manzon Allah iya kalona ko baya kalona wannan iya cin abin da malaman fiqh suka fitar cewa dan waiwaye ka dan baya kawo matsala game da sallah an fahimta daga nan matar Hilal bin Umayya ko sai da soyayya take tsakanin mace da miji ta zo ta ce ya Rasulullah wallahi Hilal tsoho ne dattijo ne wallahi in ba ni din ba ba na iya taimaka masa ta ce za a raba ta da abin gwamnatin ta ce mazan Allah wallahi da tsoho ne ni nake taimaka masa baya iya kaza baya iya kaza to ina ganin abin da maman na je nake mai abinci nake mai abinci yana sha sai ce a'a maza da ce Allah ne yake ki tafi gidan ku ba ni bane haka aka bar su Ka'ab ya ce a wannan yanayin sai kiristoci nasara suka ji labarin manzan Allah da sahabai duka sun kaurace musu ba sa musu magana ya suka aiko wa ka'ab wasiƙa cewa mun ji labari mai gidanka ya kori ka baya ma magana saboda ka mu ka zo muna san ka za mu karbe ka ka'ab ya ce wallahi sai na ji baki cikin ma ya karu har ni za a ke mun tayin kiristanci ne sai na ji bakin cikin ma ya fi na dama haka na zauna muna ta fama dai sai da muka tafi kwana hamsin daidai in ji ka'ab ya ce sai na ga wani mutum ya zo ya ce ai na ka'ab bin malik abishira abishira ka'ab ya ce ka'ab albishirinka sai ce gori ce manzan Allah yanzu ya ce Allah ya saukar da ayar kafar tukun ne wa ala salasin ladina kulli har waɗannan uku ma da suka zauna a gida suka yi fita ya Allah ya karɓi tukunsu ka'ab ya ce to manzan Allah ni na zo na faɗa ma dama ina jiran wannan ranar ta yi farin cikin da zan nuna wa Allah ya karfi tubana duk dukiyata da ka sani a duniya in dai ta wace na ba wa addinin musulunci da ba na sani haka bi ci duk dukiyata abdullahi amin mali duk dukiyata na rabu da ita na baka yawa addini yake domin na nuna wa Allah farin ciki da daga nan sai manzo Allah ya ce a karka zauna haka dan samu wani abu ka riki sai ce to rabona na kaibar da aka ji ganima ta ta kaibar ita kadai nake so a bar mu amma duk dukiya ta rabe wa Allah da manzon sai dai ci ko manzon Allah alƙawarin da zan yi ma daga nan har na mutu wallahi ba zan taɓa yi wa wani ƙarya ba tunda gaskiya ta ta fidda ni to kai ban ma ƙarya ba kuma na ma alƙawari daga nan har Allah ya karɓi rayuwa ta wallahi ba zan ba wanda zai yi wa ƙarya kuma ka'ab haka yi kuma galibi taɓa yi wa kowa ƙarya ba waɗannan su ne ahlus sunna amma ƙarya nawa kai wa wani a facebook yau Allah wallahi a whatsapp kai lakin ayi shiri kai lakin wai ka tabbatar ka ce shahidi na kenan na shaida haka ne yi da lakin ayi ka shaida haka abin ne ku kiyaye Allah ta'ala ke cewa wa ala salatul ladina khulif da waɗannan ukun da suka zauna suka ki fita yaki hatta idza zaqat alaihimul ard har sai da ƙasa ta musu kunci garin Madina domin ce kowa ya kawarce musu bayan faɗin ƙasa da yalwata amma ta kuntata gare su wa za ka tsalihim al'abdu bi ma rakubat wa za ka tsalihim an fusuhum sai da kan kansu masu ka tsina kansu ma ba inda za ka je ka yi salama a karɓa ba wanda za ka yi wa magana haka kaɗai kamar haka Allah ya yi ku a ƙawarce musu kawai shi ne wa za ka tsalihim an fusuhum wa zannu Allah marji'a min Allah ila ilai azzannu anan aliqin kenan suka tabbatar da kan cewa babu wata mafaka in bagun Allah ba Allah da ya taimake su ya riƙe musu imaninsu duk da hakan imaninsu mai rawa ba ini wa zannu Allah malji min Allah illa ilai ai la mafza min Allah illa ilai ba wani gun gudu da gun kuya in maka bar Allah sai gun Allah la malja wa la manja min illa ilai an fahimta ini wa zannu Allah malja min Allah illa ilai suma taba alai sannan Allah sai karbi tubansu li yatubu ka ce bi yastaqimu ala tawbati Allah ya karɓi tubansu domin su tabbatu akan tuba shine liye tubu Allah ya karɓi tubansu domin su dawwama akan tubansu inna Allah shi Allah subhanahu wataala huwa at-tawwabur rahim Allah shine at-tawwab ya cikin siga mubalaga mai yawan karɓar tuba ar-rahim kuma Allah shine mai yawan jinkai Allah ka karɓi tubanmu ya Allah Allah ka ji kanmu ya Allah Allah ka ji kan mahaifanmu ka yafe musu ya Allah aya ta gaba
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين Allah ta'ala sai ke cewa ya ayyuhal ladhina amanu taqullah ya ku masu imani ku ƙara jin tsoron Allah malamai sun ce wannan ayar tana cikin ayoyi wanda suke tawkidul iman alal mu'mini ma'ana karfafar imani akan masu imani kuma irin wannan zirin a Qur'ani ya zo har guda bakwai ya ayyuhal ladhina amanu taqullah ya ayyuhal ladhina amanu taqullah ma'ana ya ku masu imani dumu alal taqwa kenan ko dumu alal iman ku dawwama akan imaninku wa kunu ma'as sadiqi ku zamto tare da masu gaskiya irin zaka abu an gane ku ya ku masu imani ku ƙara kiyaye dokokin Allah ku zamto tare da masu gaskiya fil imani wal uhud ku zamto kuna da gaskiyar imani kuna da gaskiya wajen alƙawari daga cikin imani akwai daukan kaddara ya zamto kai musulmi mai daukan kaddara ne duk abin da ya zo ma yayi daidai bai daidai ba ka kaddara ka Allah ya kaddara domin inna Allah kalakal maqadira qabla an yukhlaq bi 500 am kafin a halicce mu duk kafin mu halicce annabi Adam sai da Allah ya halicci kaddarar komai sama da shekara 50 sannan aka halicci annabi Adam aka halicci kaddarar ka ta riga ka halitta sama da shekara 50 to ya zaka ya zaka wuce mata maka isa ba domin muslim hadisin sai yake cewa manzon Allah ya ce awwalu ma khalaqallahu alqalama farkon abin da Allah ya fara halitta shine alƙalami Allah ya ce alƙalami uktu alƙalami rubuta sai alƙalami ya ce ma za aktub ya rabb ya ubangiji me zan rubuta sai ce uktu ma kana wa ma sayqulu ila qiyamisa daga wannan ranar ka rubuta duk abin da zai faru tun daga ranar har zuwa tashin alƙiyama haka duniya ta gaba sanka da kokarinka ba shine zai sa bai faru ba dama can Allah ya yi in ka da tsanarka da abubaki ba da zai sa ya ƙi yiwa dama can Allah ya yi ba zai yi ba ka yi da wannan ka yi imani da wannan duk abin da ya faru a duniyan nan wallahi ko ba ka yi sai ya faru duk abin da bai faru ba wallahi ko ba ka yi ba zai faru ba kowa ya jaddada imaninsa da wannan muna wata gaba ne mai haɗari ya yan uwa muna gabar siyasa dab da zaɓe mutane imaninsu iya tafiya suna turewa kansu kaddara to ku tabbatar da kanta daga min arkanil iman al-iman bil qadr daga cikin rukunin imani akwai imani da kaddara khairiha wa shariha mai kyau ko aka san mai kyau in baka yi imani da wannan wakar imani ka yadda Allah fil azal yayi abubuwan sa dama ya tsara ya shirya ya gudanar kai abun wanzuwa suke yi ba kai ka sawo ba kai zaka hana ba haka Allah ya yi kuma haka Allah ya so masha Allah kana wa malami ta alimiku abinda Allah ya so yi zai yi abinda Allah bai so ba zai yi ba bayan da zaka yi kuma Allah ya so abu sai yayi duk son kan Allah bai yi ba zai yi ba Allah ta'ala yake cewa kunu ma as-sadiqina ku zamto tare da masu imani bil imani wal uhud wajen imanin ku da kuma alƙawarin ku ga Allah ya zamto alƙawari ne na gaskiya na'am ayata gaba
ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ إلا كتب لهم إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين Allah yake cewa ma kana li ahlil madinati baya dacewa da mutanen Madina wa man hawlahu min al-arab da wanda suke gefen Madina daga Larabawan kauye al-arab ne sukan al-bawadi wanda suke zaune a daji sune al-arab bai dacewa ga mutanen garin Madina baya kamata ga mutanen da suke zaune a kewayen garin Madina an yatakhallafu an rasulillah a ce su zauna su ibin manzan Allah yake wannan bai kamace su ba manzan Allah ya fi kaunarka da kankanka tunda Allah ya ce bil mu'minina ra'ufur rahim wani mai hikima yana cewa ahana min al-abbi wa al wa arhau min al-ummi shi manzan Allah ya fi uba nuna kauna ga da kuma ya fi uwa nuna tausayi ga danta ku duba dai tausayi irin na uwa ko ka kai shekara saba'in in kana da uwa kai dan gata ne sai ka je ka tadda aje ma wani kuro sha wannan ta aje ma wani abu domin kauna hanan ne a wannan kaunar Allah ne yake sata yasa duk wanda ya rasa mahaifiya ya rashin da babu kamar sa babu kamar sa yasa masu hikima suke cewa duk duniya masoyin ga guda biyu ne duk duniya masu kaunar ka kauna ta gaskiya mutum biyu daga babarka da ta haife ka yi yarka mace da kai ba wanda shi ne gaskiyar magana amma matarka ɗanka namiji ya yi wallazi na amonu inda min azuwa jikun wa aulajikun me ce ku faɗa mana Allah ne faɗa ya ce aduwallaku abokan adawarku ne matarka musamman kana da kuɗi da ɗanka musamman ya kaƙi mutuwa gaba da kuɗi haka Allah ya faɗa aduwallaku aduwallaku fa hazaruhu makiyanku da ku yi takatsantsan da su amma Allah bai ce uwa ba bai ce kuma ya mace ba ya mace tana kaunar kauna ta gaskiya kuma uwa tana kaunar kauna ta gaskiya ka ci gaba da kyautata musu mahaifiyarka da yarka mace ku rike su riko na gaskiya su ne aminan ku su ne masoyin ku na gaskiya Allah zan mu dace amma wannan Allah zan mu dace Allah ke cewa walayar gabu biya musulman nan bai kamata ga mutanen garin Madina ba an yi takallafu a Rasulina su zauna su idin manzan Allah yaki su zauna su bari shi fita zauna zauna a gida ya fita yaki bai kamata walayar gabu bi anfusihim ayo Allah yar gabu bi anfusihim annafs kuma kar su nuna rashin kwaɗayi kan abin da manzan Allah yake so wannan bai dace ba duk abin da manzan Allah yake so kai maka so shi shine imani duk abin da manzan Allah yake yi kai maka yi in ba ka yi wannan ba imanin ka bai shiga ba manzan Allah yana son kaza yana son kaza kai maka so manzan Allah baya son kaza baya son kaza kai ma baka so Allah ce in je kana da imani wannan bai dace da kai ba a ce ka nuna rashin kwaɗayin ka kan abin da manzan Allah yake so bai dace ba manzan Allah iya san miskinai iya san marayu iya taimakawa mata gwagware marasa miji manzan Allah iya son gaskiya manzan Allah iya guddai duk abin da manzan Allah ka tabbatar yana so to kai ma alamar imani ne nuna kana son sa idan ba ka san talaka kana gallaza musu to manzan Allah kana kana manzan Allah iya son abuwa ka su idan manzan Allah iya son marayu kana takura musu kana cinye musu haƙƙin su manzan Allah iya son abu kai kuma baka su an fahimta Allah ke ta bai dace ba wala yargabu bi anfusihim an nafsi aiwa Allah ya rgabu bi anfusihim an nafsi kas su nuna rashin kwadayen su kan abin da manzon Allah yake zalika Allah yace saboda haka bi annahu su sahabban manzon Allah da suke biyan sa sau da kafa la yusibuhum zama zama shine al'alash a kokarin bin manzon Allah da suke ko kishirwa ce ta kama su wala nasbun nasbun shine at-ta'ab wata wahala da gajiya wala makamasa makamasa shi ne almaja'a yunwa ko yunwa cikin ciki ne makamasa akwai aljuwa akwai almakamasa an bayyanta duk wannan ɗayan ukun nan ba ɗaya da zai same su fi sabilillah a hanyar bin manzon Allah wajen daga kalmar Allah wala ya wala ya ba'una mawdi'a Allah ya ce ba wani taku da za su daga alwaqa'u ne ba inda za sa kafar su ɗauki an fahimta ya gizul kufa ba wani abu da za su yi su bakanta wa kafirai ashe daga cikin ibadar da sahabai suke wa Allah daga cikin ibadar da kai ma ake so ka yi wa Allah shine ka zamto dalilin jin bakin cikin kafiri kai wani abu na alkhairi kafiri ya ji bakin ciki to ibadar Allah ce tunda sahabban manzon Allah Allah ya ce liyaghidha bihumul kufa Allah ya karfafe su ya ba su karfi ya musu arziki ala ce liyaghidha bihumul kufa domin kafirai su gansu su yi bakin ciki kar ka zamto me yasa kafiri farin ciki ba su manzan Allah da sahabai duk inda kafiri yake bakin ciki suke sashi ya ayyuhal ladina amanu qatilul ladina yalunakum minal kufari saura kadan kazo wal yajidu fikum ghilza ta samu kaushi a gunku inji Allah wal yajidu fikum ghilza ba ce lutufa ba ba ce muhabba ba ghilza Allah ya ce kaushi da ba da dadi ashudda'u alal kufari sai Allah ya ce me ruhama bainahum duk inda sahabin manzon Allah ke da mai bin manzon Allah na kwarai mu'amalarsa da kafiri akwai tsanantawa ba su amma game da su a junan suna da jin kai haka ake so amma mu yanzu balbalin bala'i mu a cikin mu yake in ka ji mutum iya ta aman bala'i to yi dan uwansa ne ba dan uwansa a aqida dan uwansa a addini dan uwansa a jini dan uwansa a kaza to sai fatar da ke zama to ba shi ba ya ji ba ya gani kuma an ce shi dan uwanka so ake ka zama mai tausasa masa ko mu'amala in ta kyau kusakwarin juna maza su yi karanci mu zamto masu ɗabi'un yafiya manzan Allah mai yafiya ne manzan Allah mai kau da kai ne za a masa ba daidai masu ya kasa nuna ba daidai aka masa wanda duk iya cin halayyar manzan Allah da sahabbai Allah ke cewa mawdi an yabidar kufara wa la yanaluna min aduwin naila naila shine alqat kisa ko kamu ko wani abu wanda zai ko rauni iya cikin naila duk abin da a garin hanyar bin manzan Allah kuka same shi illa kutiba lahum bihi amalun salih bace Allah ya sa an rubuta musu sanadiyar wannan din an rubuta musu kyakkyawan aiki ji Allah bace ajrun salih ba amal salih kun san akwai bambanci da ajrun salihun da amalun salih shi ajrun salih to lada ne ingantacce amma sai mutum sa iya amma amalin salih akwai yanzu iya jawo an suna da zikir ba zai tsaya ba zai iya jawo an su to har yanzu in kace sahabban mazan Allah ana rubuta musu lada ba kai karya ba domin Allah ya ce a illa kutiba lahum bihi amalun salih sai Allah ya sa mala'ika ya rubuta musu aiki na gargari sanadiyar bin manzan Allah da suka yi suka sha yunwa suka sha kishirwa suka sha wahala aka suka shiga lungu da sako suna bin manzan Allah wannan aikin da suka yi to har yanzu ana rubuta musu rana illa kutiba lahu bi amalin salih Allah ya inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin kuma Allah baya tuzatar da aikin masu kyautatawa kaga anan Allah ya ce sahabbai masu kyautatawa ne Allah kuma ba zai tozartar da aikinsu ba a duk wannan Allah iya faɗar irin iya ƙalubalanta da shi'a ne masu ƙoƙarin ɓata sahabban masu Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah ya ce sahabban masu Allah mutane kirki ne kuma Allah ba zai ɓata aikinsu ba Allah ya ƙara yarda da su na'am aya ta gaba ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون الله يتسود يصحبه ولا ينفقون نفقه بذات تير دوت تير وابا sai Allah ya satisfy ya ce sagira walau tamra da aka ce nafqa bin nakira dukkan wata ciyarwa ta shigo cikin wannan karamar da babbar amma Allah da yake koyarwa yake iya so yi muku abu filla filla dalla dalla sai ya ce sagiratan wala kabira amma da rubutu ne dan adam a larabci in yace wala yunfiquna nafaqatan magana ta kare ba ciyarwar da sahabi zai yi karamar ciyarwa da ke dibino ko rabin tsakin dibino ko babbai ciyar da yawa in Allah ya bashi kamar irin sai na abokan irin su abu da ramu bin awu kuma manzo Allah ya faɗi hadisi sallallahu alaihi wasallam yace law an faqa ahadukum misla uudi zahaban manzo Allah ce ɗayan ku ya ciyar da kwatankwacin dutsen uhudu kuma duk zinariya ne an ce dutsen uhudu abin da ya buya karkashin ƙasa malaman tarihi suna cewa girmansa ya fi na waje an ce ƙasa ya yi wajen kilomita bakwai a ƙasa abin ne tun da ƙarƙashinsa har zuwa abin da ya bayyana a samansa a ce duk zinariya ne kuma duk na kare kuma duk na halal ne wadaji ka ciyar da shi in dai har wannan za a canja ya zama dukiya a yi wallahi kowa duk mutumin da ke duniya ya samu dukiya misalar uhudi zahaban ba naira ba dala ba zahab zinariya a ce kaciyar wannan to manzan Allah ke cewa baka isa kawo sahabin da ya ci da tafin hannu na alkama ko shinkafa ko ruwa kai manzan Allah ce walau nis ko da rabin tafi ya ciyar ladansa ya munaka kai kuma kake zagin sa yanzu idan an yi magana ka ce a wani ai da ihi ne to kai ne da ihun ai kai ka kai mara ihun ai wala baka yi da ihi ba kan sahabbai ba kai ma an bayyana saboda ka sahabbai mutanen kirki ne bayan Allah ne Allah ne zabe shi dan abbasu yace yadda manzon Allah Allah ya zabe shi haka Allah ya zaba mai sahabbai tunda Allah ba zai taba barin manzon Allah ya zama da mutanen manza ba wallahi Allah ba zai wannan ba yanda Allah ya tsarkake gaba da bayan manzon Allah to abokan zaman sa matsarkaku yasa wani malami yake cewa ku duba yadda Allah ya shigo da manzon Allah duniya ya sunan mahaifin manzon Allah sunansa Abdullahi ko Abdullahi iya da yan uwa akwai Hashim akwai Abbas akwai abu talib duk yan uwan baban manzan Allah ne duk ubansu daya an fahimta to amma ku duba da Allah ya so manzan Allah ya zo duniya sai fito da ita tsatsan abdullahi bai fito tsatsan abbas ba fassaran abbas kamar zakin da ya turbine fuskarsa ina abbas fassararsa a luga ba a ma'ana ba an gane ko kamar hashim hashim kamar wani ɗan guntsiran gurasa shi ne hashim ko dan guntun masa haka ne hashim a tsakwaran larabci kenan to amma sai Allah ya sako da manzon Allah ta tsan Abdullahi babansa ya sunansa Abdullahi wanda iya cikin sunayen da Allah ya fi kauna a duniya sannan mahaifiyarsa aka ce mata Aminatu kun ga manzon Allah tun kafin ya zo Allah ya ya mai shimfiɗa ta rashin zargi a cikin sunan iyayensa to allan da yi wa manzan allah gata tun kafin ya zo duniya kuma bayan ya zo duniya kuma ya haɗa shi da ƙalubale kuma ya bashi ƙur'ani sai ya ce ko mutanensa mutanensa mutanensa mutanen banzan matansa matansa ba mutanen kirki ba ne wannan ta'ala lawa an zalika wal walkal wannan hankali ma ba zai da wannan hankali ba zai da wannan to sai allah ta'ala yake cewa sahabbai ba za su ciyar ba nafaqatan sagiratan wala kabira wala yaqauna wadiya ba za su yi ba za su yi tafiya cikin wani kwari ba illa kutiba lahum face Allah ya rubuta musu wannan ya zama lada kuma li yajzihum Allahu ahsana ma kanu ya'malu domin Allah ya musu sakayya mafi kyan abin da suka aikata duk abin da suka yi wa manzon Allah da musulunci to Allah idan ya tahi musu sakayya sai ya musu da mafi kyan abin da suka yi Allah zai ba su aljanna kuma zai sa ambatan su ya dawwama a duniya daga an ce Umar zaka ce radiyallahu anhu an ce Abubakar radiyallahu anhu Usmanu haka Abdurrahman dan Uwafu haka Aliyu haka duk sahabbai zaka ne radiyallahu anhu wannan wa atainahu ajrahu fi dunya ke tun a duniya Allah ya ba su sakamakon su na ambatan su da alkhairi ba zai bushe ba duk inda makiya addini suka cika duniya wallahi har a nade kasa ba za a daina ambatan sabai da alkhairi ba an fahimta sannan kuma wa innahu fil akhirati min as-salihin a lahira kuma Allah zai ba su aljanna wannan shine irin kyautar da Allah zai wa sahabbai Allah ta'ala ya kare da aya ta kusan kare da zamu tsaya kan ta insha na'am
وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون الله يتي وما كان وما كان للمؤمنون لينفروا كافة wannan wani fiƙihu ne kuma Allah ya yi wa duniya gaba ɗaya ya ce baya kamata a ce mummine gaba ɗaya sun tafi dukkansu ko yakin ne bai kamata a ce kwai da kwarkwata duka an fita ba ya za aka ce a yi na'ibi ko ga limamai a yi neman na ɗaya na biyu na uku duk ya halatta a yi wani domin wani lokacin in wane baya na wane yana wani lokacin wane baki da lafiya wane yana ya sama a mulkin demokuraɗiyya ai akwai mataimaka ko akwai shugaba akwai mataimaki akwai gwamna akwai mataimaki to wannan kamar fikihu ne Allah yake ta haka sai zai sa duniya ta zauna lafiya kuma shugabanci ba zai samu matsala ba manzon Allah ya sha kalifantar da har makahu ma Abdullahi bin Umm al-Maktub manzon Allah ya taɓa shi rukon garin Madina zama khalifa sa Madina su sun fita yake makahu ne shi zai kira sallah shi zai jagoranci sallah shi zai shari'a manzon Allah bai bar Madina ba a hannun kowa ba haka shari'a ta nuna ba a san a tafi a bar mutane ba jagoranci yara ne kanana ne mata ne dole sai an bar musu wakili zai ke kula da su domin hankalinsu bai ba cikin ke bane ba to Allah ya ce baya kamata ga mu'mini su fita gaba daya falawla nafar min kulli firqatin minhum da'ifa dama dai laula din hala suke cewa dama dai lokacin da za a fita a bar wadansu kowace al'umma kowace kungiya su bar wa'ansu daga cikin su min kulli firqatin minhum da'ifa in an ce banu kaza banu kaza za fita yaki to a bar mutum biyu uku a kowace kabila kamar za ka ce saboda me liya tafi kafufiddi domin su dinga koyawa mazauna gida addini a jagoranci sallah a yi hukunci a yi kaza a yi kaza liya tafi kafufiddi waliyun ziru kaumahu idan har yan gidan mata da sauran yara za su karkace hanya su yi musu gargadi su musu wasu idan manzon Allah bayanan wanda ya wakilta a Madina haka suke yi jagorancin addini fatawa da sauransu sannan kuma da janku na wanda za su bi Allah shine wal yunziru qawmuhum idza rajau ilayhim la'allahum yahdharun hakan zai sa su zama cikin taka tsantsan ba za su kauce ba za su kauce wa hanya ba har manzon Allah ya dawo kuma hakan ta faru lokacin annabi Musa da annabi Harun alayhi salam lokacin da annabi Musa Allah ya kira ya je munajati sai ce ya aul naqlifuni fi qawmi wala tattabi'a sabila mufsidi haruna zo zaura anan ka zamto khalifa na duk abin da ya kama kai karke duka ba hanyar mabarnatan mutane ka gyara musu rayuwarsu domin annabi Musa ya tafi kwanan sojan 40 zai je su gana ga Allah ya asubaki da malamin suke fara sai Allah ya kara masa goma da 30 zai yi wa wa'anna Musa 30 lailatan ko wa atamamna bi ashri fatamma miqatu rabbih kaga wannan lissafi ya burge na masu masu ga talatin ga goma sai na ce fatan mai katon rabbi arba'in na riga sai zamtu kwana arba'in to a takaice malamai a karkashin wannan aya sun fito da magana ta ilimi akwai sahabi abu umamatul bali Allah ta kala kare da shi yake cewa shugaba sallallahu alaihi wasallam ya ce fadlul alim ala al-abid ka fadli ala annaku falalar mai ilimi wanda yake gudanar da ibadarsa da ilimi akan mai gudanar da ibada tsakuran ibadar baɗi sai mazala ce kamar farlata ce ni manzan Allah da mafi kaskanta ce kunga tsakanin tazarar ta yi yawa ba za ta musamman ba mai ilimi a cikin al'umma to mazala sai kwatanta kamar shi ne da kuma gama garin mutane a cikin al'umma akwai abdullahi dan abbas allah ya kare danki ake cewa manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce faqihun wahid masanin addini mutum ɗaya a shaddu ala shaitan min alfi ali ya fi tsanani a gun shaitan fiye da mutane dubu masu ibada kafin shaitan ya ci lagon mai ilimin addini to sai ya ci lagon masu ibada mutum dubu ya halakar da su kafin ya halakar da malami mutumin allah mai yi ikilas na ƙarshe imamu shafi'i allah ya masa rahama ya ce ta ɗalabul ilimi in ji wannan fatawar imamu shafi'i ita kun gane mai ilimin da ake afdalu min salatin nafila ni a fahimta ta yafi ka zauna ka dinga sallar nafila a fahimta ka je ka nemi ilimi ya fi ka je ka yi ta sallar nafila in ji imamu shafi'i kuma mai neman ilimi an ce kifin da yake ruwa iya nema mai gafara a buhala tsuntsun da yake yawo a sama iya nema mai gafara kuma duk abin da ya faɗa na alkhairi wannan kalmar duk inda ta je sai Allah ya sa rubuta masa lafiya Allah ta ya ba mu ikon tashi wajen neman ilimi kuma ya ba mu ikilasi ya ba mu idan shi kuma ya tsire mana imanu mai tsire mana addini za mu samu matsaya ne insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abinda muka yi kuskure kuma Allah ta ya yi akwai sanarwa guda biyu sanarwa ta farko a ranar talata babu karatu kamar yadda muka yi a wancan satin kuma rana ita yau za mu rufe wannan karatu insha Allah sanadiyar matsuwar Ramadan yau muna sha hudu ga wata eh me nace ran asabar ko eh ran asabar ran asabar yawa na gode ai nasir masu ran asabar ba karatu ba rana ita yau rana ita yau ne za mu rufe kuma insha Allah za mu kai ƙarshen suratul tauba insha Allah ranar asabar za mu kulle bi kwana goma ko tara tsakanin da ramadan za a ɗan yi shirye-shirye lahadi ma babu to asabar da lahadi ba karatu sai rana ya teku kuma rana ya teku shine za mu rufe insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lanasa abinda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya ce mana Allah ta'ala ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu kubinta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu kubinta mata abinda ke gaban mu na harkar siyasa da zabe Allah ta'ala muna roƙon ka zaɓa mana abin da ya fi alkhairi gare mu da abin da ya fi zama alkhairi mu'amalar ga rayuwar ga addinin Allah ta'ala ka baba mana shi da abin da matsala a rayuwar mu da mu'amalar mu da addinin mu Allah ta'ala ka raba mana shi Allah ta'ala kai mana zaɓi da gare ka ya rabbal alamin Allah ka yi gaskiyar tsarin ga Allah mana roƙon ka zauna da mu lafiya Allah ka zauna da mu lafiya Allah ka zauna da mu lafiya Allah ya ƙara mana arziki da kwanciyar hankali da zaman lafiya a junanmu ya rabbal alamin Allah ƙara fahimtar da mu gaskiya ka ba mu fahimta Allah ka fahimtar da mu ƙarya ka ba mu tubuci mata muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu ne cikin al'amuran Allah ka cika mu haifar mu Allah ka gafarta musu da mu da zuriyar mu Allah ta'ala ka shirya mu tafi malayisi Allah ta'ala muna roƙon ka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsare ka daga sharrin duniya da lahira duk wanda ya zo wannan masallaci Allah ka bai da kowa gida lafiya ladan da ake rabawa Allah ya sa da mu a ciki Allah idan ka ba mu kuma Allah ka tsare mana shi Allah ka raba mu da rushewan aiki Allah ka raba mu da ingizawar shidan dukkan masu bukatu na alkhairi Allah ka biya mana su dukkan abin da muke tsoro na shari'a Allah ka tsare mana Allah ramba mana addu'a Allah ta'ala ya saka da alkhairi kuma ya biya bukatu na alkhairi akwai wata mara lafiya yana so a sata cikin addu'a Allah ya ba ta lafiya rashin lafiya yayi tsananin su to akwai wata yar uwa mara lafiya a rubuto neman addu'a gare mu duka kan Allah ta'ala ya ba ta lafiya sai tana cikin wani hali to Allah ya ba ta lafiya Allah ya tashi kafadunta hidima ta jinyarta Allah ya ba da ikon yi wanda suke kusa da ita Allah ya ƙara fattaha musu wajen kula da jinyarta Allah ya saka fara take yi kuma Allah ta ya ba ta lafiya da ita da dukkan marasa lafiyar mu gida da asibiti Allah ka ba su lafiya Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi